ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu na littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim albadawi allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba wannan shine ɗinmu na biyu na wannan karatu kuma mun ɗauko bayani dangane da muƙaddima da shi wannan babban malami ya yi wannan littafi akwai mukaddimomi da yawa daga cikin malamai da suka yi wannan littafi saboda albarkar littafin da kuma abin da ke kunshe a cikin littafin amma muka ce za mu karanta mukaddima ne guda biyu kawai saboda wannan mukaddimomi guda biyu su za su haska mana babban makasudin rubuta littafin da kuma abin da ke kunshe a cikin littafin da ma irin usulubin da shi malamin ya bi domin ganin cewa ya sauƙaƙe mana bayani dangane da irin ɗabi'a da yanayi da ya bi wajen rubuta wannan littafi nasa mun karanta mukaddimar farko a satin da ya gabata har zuwa ƙarshe kasancewar ta gajeruwa wanda ba ta da tsayi sannan muka ɗauko mukaddima ta ainihin wato biyu muka fara karatu a cikinta wanda ina jin in ba manta ba ta fara daga shafi na sha tara za mu tashi kuma a shafi na ashirin ne ko za mu tashi inda yake magana akan wa azumatu hadal ilmi ko to malam ya ci gaba da cewa wa azumatu hadal ilmi wa sharafuhu wato girma da kuma daraja da ɗaukakar wannan ilimi tajillu alal wasfi wal ihata ta fi ƙarfin a ce za a siffanta ta ko kuma za a tattare bayanai a kanta wato shi ilimi na fiƙihu musamman na a karanta hadithi ko a karanta aya a fitar da fiƙihun da ke cikinta da kuma bayanin da Allah ke so ya isar wa al'umma da bayanin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake so ya isar ilimin da ke cikin haka na fahimtar haka ya fi ƙarfin a ce za a siffanta shi kuma ya fi ƙarfin a ce za a ainihin wato yi bayani akan adadinsa ko yawansa ko faɗinsa ya ce zalika annaha a hakamun tusayirul musulma domin saboda shi wannan ilimi yana kunshe da wasu hukunce-hukunce wanda suke ainihin wato tare da musulmi ko suke tafiya tare da musulmi wato lazimuhu fi umumi masaliki hayatihi kuma suke luzumtar shi musulmi din a cikin dukkanin al'amuran da suka shafi rayuwar shi wato ilimin fikihu da ilimin fahimta na ayoyi da hadisai a bayyana maka abin da ke kunshi a ciki karatu ne da ilimi ne wanda kullum musulmi yana tare da shi kuma kullum musulmi wannan abin yana luzumce da shi cikin al'amuran rayuwarsa na fata an fahimta imma dai abin da ya shafi ibadojinka imma abin da ya shafi saye da sayarwarka in kai dan kasuwa ne imma abin da ya shafi mu'amalarka da makwabtanka imma abin da ya shafi zamantakewarka da iyalanka imma dai duk wani abu da ya shafi harkar addininka da rayuwarka to kana da buƙatar a waɗannan al'amura a ko ina kake a cikin al'amuranka ina fata an fahimci magana don haka suna tare da musulmi kuma suna da zumtarsa a cikin dukkanin al'amuran da suka game gaba ɗayan mashigar rayuwar shi baki ɗaya fi ma baina huwa baina rabbihi cikin abin da ya shafi alaƙa tsakaninsa da ubangijinsa ta hanyar bauta masa shi kaɗai ba tare da ya haɗa shi da wani a cikin bauta ba wa fi Allah al'uski wa ya unguwa ɗaya in ma gurin aiki ɗaya in Allah ya gudaka ta hantar me Allah ya ce ko me manzon Allah فبها يشد حبل الإن أبنا اتصال بعبادي بعبادة ربه da wannan ilimi ne ake ɗaure igiyar saduwa da ainihin wato bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala fi ilimin fikihu na fahimtar hadisi ko aya da wasu maganganu na magabata shine wanda ke ɗaure ko igiya ce wata take ɗaure ainihin wato alaƙar saduwa da ubangiji ta hanyar bauta masa fi alaniyatihi wa sirrihi cikin abin da yake a bayyane yake da kuma abin da yake a ɓoye yake min taharatin na daga taharar ka tsarkinka ya za ka yi tsarki shin ina ma ake fuskanta idan za a yi tahara yaya ake wanke guraben tahara guda biyu ima bayan gari ko fitsari ya ma ake shiga ban ɗakin tukunna da wacce kafa ake shiga da wacce ake fita wacce addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu lokacin da za mu shiga ban ɗaki ko lokacin da za mu je mu ainihin wato yi tsarki waɗanne ladubba ake bukata dangane da musulmi wannan ilimi yana daga cikin abin da yake haskaka mana yake kuma nusar da mu wa salatin ya kuma nuna mana yadda za mu yi sallah wanda za mu gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar bauta masa da wannan ibada mai girma wa zakatin da kuma yadda za mu yi zakka ga wanda allah maɗaukakin sarki hore wa dukiya ko kuma ya hore musu harkar abin da ya shafi kayan noma ko kayan da suka ainihin wato taskace na kadarori da dai shauransu wasu yamin da kuma abin da ya shafi azumi na nafilarsa da kuma na farillarsa da hukunce-hukuncen da yake tattare da kuma kunshe a cikinsa wa hajjin da kuma abin da ya shafi aikin hajji dangane da farlancinsa da kuma abin da ya shafi wajibat ɗinsa da abin da ya shafi sharuɗansa da abubuwan da suka shafi arkan ɗinsa da sunnonin da ke cikinsa abin da ke ɓata shi da kuma abin da ke gyara shi wa nasa'ika da kuma abin da ya shafi harkoki na aikace-aikacen hajjin da sauran wasu abubuwa da suka shafi waɗannan ko kuma abubuwan da suka shafi yanke-yanke da sauran abubuwa waɗanda mutum zai yi a matsayinsa na musulmi wanda duka wannan zai ainihin wato haska masa dangane da wannan wabiha da wannan ilimi ne na fikihu na abin da ya shafi ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanshuru rayatal islami ake ainihin wato ɗaga tuta da kuma yada wannan addini na musulunci da kuma ainihin wato ginshiki na ainihin wato musulunci wayar fa'o manarar ƙur'an ake kuma ɗaga manara ta alƙur'ani wato darajar ƙur'ani da kuma ƙimarsa da abin da ake so a karantar da mu dangane da wannan littafi mai girma da wannan ilimi ne ake samun wannan wa zalika fi fiqhil jihadi wal maghazi ta yadda za mu gano menene fiƙihun yin jihadi da kuma yaƙe-yaƙe na abin da ya shafi addinin musulunci wanda suka gabata wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gabatar ya kuma aiwatar a rayuwar shi da kuma darussan da ke cikin waɗannan yaƙuƙuwa ga baki ɗaya wannan ilimi da shi ne ake gano irin wannan domin dan an karanta maka hadisi ko an karanta ma aya cewa ta ce a yi jihadi ai kana da buƙatar ajiya ya jihadin nan yake haka ne ko ba haka ba in an karanta ma cewa manzan Allah shekara ta kaza da kaza ya yaƙi suwa ne ai kana buƙatar ka ji me ya jawo yaƙin ya akai akai yaƙin nasara akai a yaƙin ko kuma faɗuwa akai wace hikima ta sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya yaƙi waɗannan mutane to ta ya za ka yi ka gane wannan sai ka dawo dangane da abin da ya shafi fikihun ayoyi da kuma fikihun menene hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to anan ne zaka gano hakikanin sirrukan da ke kunshe a cikin ire-iren waɗannan al'amura waɗanda suke gudana ko suka gudana a cikin ainihin wato addinin musulunci don haka da wannan ilimi ake gano yadda musulunci ya ɗaukaka da yadda darajarsa take da ƙimarsa da kuma abubuwan da suka shafi yaƙuƙuwan da suka faru a musulunci har zuwa wannan lokaci da ainihin wato muke ciki wasair da abubuwan da suka shafi tafiye-tafiye da kaiwa da komowa wal aman da kuma abubuwan da suka shafi al'aman ko dai ka fassara shi da aminci ko kuma ka fassara shi da amana wal ahadi da kuma alkaura ya ake kulla alkawari ya ake warwarewa in ta kama a warware shi in ta kama a kulla shi wa nahwu zalika malam yace da sauran makamantan irin waɗannan wanda ya kamata kowanne musulmi ya tsaya ya fahimce su jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko yanzu kaga kenan a wannan littafi kamar malam yana mana ishara cewa ya lamunce mana zai warware mana ire-iren waɗannan mas'aloli kamar yadda a muƙaddimar da muka karanta a satin da ya gabata yake ishara mana zuwa cewa wato wannan littafi ya rubuta shi tare da rajjahahin ko rajjahahun ƙauloli ko tunda larabci ne ana so a mai da shi hausa kaga dole shi an samu matsala an gane maganar da kyau ko ma'ana yana so ya nuna mana littafin ya gina shi akan ƙaulukan da aka riga aka rinjayar da su tare da cewa mun ce zai iya yiwuwa malam ya ce magana kaza ita ce kauli rajihi amma kuma ta zamanto bisa kuskure wataƙila ya zamanto su ko malamai ba su rinjayar da wannan maganar ba wata magana ce saɓanin tasu suka rinjayar amma dai abin da yake so ya nuna mana shine littafin ya yi ƙoƙari wajen tace maganganun malamai dangane da waɗannan mas'aloli da ya rubuta cewa su ne malamai suka zaɓa don haka shi ma su ya zaɓa ya saka a cikin ainihin wato wannan littafi nasa an gane maganar da kyau ko wabiha da waɗannan ilmomi ne na abin da ya shafi fahimtar waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ya taƙallabin rizqal mubah dan adam yake neman arzikin da ya halatta masa haka ne ko ba haka ba yanzu an barka ba ka sanya za ka yi kasuwanci ba ya ka san hukuncin saya da sayarwa ba ba ka san yaya mu'amala ta tsakanin mai saye da sayarwa ba ba ka san ƙofofin riba da yadda take shigowa da yadda al'amuranta suke ba ai ina ganin cewa za ka yi ta neman arziki ne amma kuma ana samun tangarɗa da matsala a ciki haka ne ko ba haka ba amma wannan addini da wannan ainihin wato bayanai da waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi su suke warware wato al'amuran da suka shafi yadda ake neman arziki da kuma yadda za ka same shi na halal ba tare da kasa ainihin wato ƙura ko kuma haramun a ciki ba kuma za mu gane wannan dangane da wasu maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa muna da bukatar irin waɗannan bayanai saboda annabi yake yana cewa la ya'tiyanna 'ala nasi zamanu akwai wani lokaci da zai zo ya riski mutane la yubali al-mar'u bima akhadha min al-mali dan adam zai wayi gari baya damuwa da abin da ya shigo hannunsa na dukiya amin halalin huwa amin haramin halal ne ko haram babu ruwan mutane za a wayi gari kawai kuɗi dai su zo in ka taɓa mutum sai ce malam abinci muke nema ko abinci abinci ma'ana abincin nan ko da wannan hali kawai tun da dai abinci ake nema to ya shigo kulu wata matta'u kenan kalilan innakum mujrimuna Allah ya ce ku ci kuma ku dan ji daɗi dan kaɗan kun zama mutanen banza saboda ba ku neme shi ta hanyar mai ba ta hanyar halal jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka da wannan ne ake gane ya za a yi a samu arziki na halal wa yabta'idu an mawatin al-ithmi wal junah kuma da irin wannan ilimi ne dan adam zai nisantu daga guraren da suke na sabo ne da kuma abubuwan da suka shafi laifuffuka na fata an fahimta ta hanyar gane fikihun waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai mutum ke gane wato wanne guri ne wanda in ya je ya saba wa Allah wannan abu ne wanda in ya aikata ya saba wa Allah wannan guri ne wanda in ya je ya yi laifi wanda bai yi daidai ba kuma wannan abu ne in ya aikata zai gane ya yi ba daidai ba da wannan ilimi ake ganewa wa zalika fi fiqhil mu'amalat to za a gano haka ne ta hanyar fiqhun menene mu'amaloli zamantakewa da mutane akwai abin da in kai wa mutum kai kana ga kayi daidai alhalin kuma ka saba kai kana ga ka kyautata masa alhalin kayi ne ka muzanta masa yanzu misali muka ɗauki babin gulma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana za a ga cewa wani abin da mutane suke aikatawa a tsakaninsu suna ganin kamar daidai ne alhalin kuma annabi ya kira shi da gulma to kaga in ba da irin wannan ba da ya za ka gane yanzu idan mutum dogo ne amma baya so a ce masa malam dogo ko ba haka ba ko kuma mai katon kayi ne ko amma baya so a ce masa malam mai katon kai ko mai babban kunni ina fata an fahimta kai kana ganin siffanta shi kake yi da irin siffar da lalle yana da ita ba wai bashi da ita ba amma kuma annabi ya kira shi da me matsayin gulma baka kyauta mishi ba tunda baya so zikiruka akaka bima yakrahu dama ma'anar gulma shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so in dai baya so in ka ambace shi da ita to kayi gulmashi ina fata an fahimci magana to kaga da ya zaka gane irin waɗannan al'amura wanda gashi nan abu ne kamar kana ga daidai ne alhalin ba daidai ba a harkar mu'amala da zamantakewa sai ka zo kana karanta waɗannan al'amura kana fahimtar su ina fata an fahimci magana to shine yake cewa wa zalika wannan yana faruwa ne ta inda za a gano haka fi fiqhil mu'amalati a cikin fiqhun mu'amaloli tsakanin ainihin wato mutane min baini min bai'in wa shira'in ta hanyar saye da kuma menene sayarwa ina fata an fahimta yanzu kaga za ka ga wani lokaci sai mutum ya zo ya yi sai kayanka sai kama hanya ya tafi sai bayan wasu awanni kawai sai ya buga maka waya sai ya ce ya fasa ko kuma ya kawo maka da abinka ya ce ka ba shi kudin shi idan aka ce a ai an yi ciniki sai ya ce a ai ban yi amfani da abinka ba yadda na baka haka na dawo maka da shi da haka ka mayar min da kudi na ka karɓi abinka a shari'a idan ya ce ya fasa ya dawo maka da kayanka a shari'a za ka karɓi kudin ka ba shi kayan eh ba za ka karɓa ka ba shi kayan ba ko na'am ko ba za ka karba ka bashi kayan ba ko ya kuna tsoron faɗa ne ku ce eh gaba ɗaya ko ku ce a'a gaba ɗaya ina fata an fahimta gaskiya ne ba za ka karba ba kuma ba za ka bashi kayan shi ba ciniki ya riga ya yi me ya riga ya kullu to amma ya za a yi mutum ku yi ciniki da shi kuma ya ce maka ya fasa kuma shari'a ta ba shi damar ya ce ya fasa wa zai gaya mu yadda za a yi ya za a yi idan yana zaune da kayan ka saya ya saya wajen ka ya biya ko da zana ko a ta hira har ya jima bai ta ba ya ce kayan nan ba zai saya ya fasa
an ji abin da ya ce ya ce idan kuka yi ciniki ka ba shi kaya ka karɓi kuɗi to kuna zaune a gurin kuna ta wata hira ku ne ko taɗin ku ne daga ba sai ya ce ya fasa shikenan sai ya mayar maka da kuɗinka sai ya karɓi kayan shi haka ne? haka ne ko? na'am haka ne yawwa bi ma'ana dai ya zamto ya zamto tsakanin cinikin da cewa an fasan ba a samu wani fasil ba ba a samu wani abin da ya raba tsakani ba baka bar gurin ko ka tafi wani guri ko ka je ka fara amfani da abun ba ina fata an fahimta in har haka ta faru daga baya zai ce ya janye to shari'a ta yadda ka bashi kuɗin sa ka karɓi kayanka amma daga ya tashi ya bar gurin ko kai ka tashi ka tafi ko ka fara amfani da abun ko wani a makamancin haka to a nan shari'a ba ta yadda a sake warware ciniki ba ina fata an fahimta to yanzu kaga da ya mutum zai gane irin waɗannan al'amura ɗin yanzu kaga kenan waɗanda ba su san irin wannan hukuncin ba kaga kenan an yi ciniki mai yawa wanda a shari'a ya kullu amma an zo an warware shi kuma ba tare da ka'idar shari'a ba ina fata kun fahimci magana to ire-iren waɗannan hadith bila haraj za ka same su da yawa a cikin mu'amalan mu amma ba mu sanya za mu warware ba saboda ba mu da ilimi dangane da irin waɗannan al'amura min bai'in na abin da ya shafi saye wa shira'in saye da sayarwa wa khiyarin da abin da ya shafi khiyar wa riba da kuma abin da ya shafi riba wa sarfin da kuma abin da ya shafi sarf wa ma jara majra zalika da abin da ya gudana a waɗannan magudana mimma yartabitu bi mu'amalatil khalqi almaliyya li ba'dihim ma ba'd na daga abin da yake ɗamfare da kuma kulle da mu'amalar mutane na abin da ya shafi dukiya a tsakaninsu da shashin junansu ina fata an fahimta to da wannan fikihun ne da wannan karatun ne za mu gano ire-iren waɗannan wa biha malam yace da wannan ilimi ne tajril amwalu fi wazaifi hashar'iyya dukiyoyi suke gudana a cikin aikace aikacensu na shari'a min waƙafin na abin da ya shafi waƙafu wato waƙafi ka yi wani abu ka bar shi a matsayin waƙafi wanda zai dinga zuwa wa ladan wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko kuma kai kanka na fata an fahimta da wannan ne ake gane ya za a yi wakafi shin yi meye sharuɗan wakafi menene idan an yi wakafi ya cika wannan al'amura ne in ba a yi su ba wakafi bai cika ba da wannan ne duk za mu samu wannan a cikin wannan littafi wa wasiyyatin da kuma abin da ya shafi harkar wasiyya kamar yadda manzan Allah ya faɗa cewa bai kamata musulmi ya share kwana ɗaya biyu uku ko wani a makamancin haka ba face wasiyarsa tana ina ne tana ƙarƙashin fulonsa tana daidai kayin shi ya zamto ka sanya za ka rubuta ya ake rubuta wasiya kalmar farko me ake rubutawa ya ake me za a faɗa a farko farkonta sannan shin wasiyan nan akwai wasiyar da take bata halatta mutum ya rubuta ta ba ko babu in akwai ta wacce irin wasiya ce wacce bata halatta a rubuta ba wacce ta halattan kanta akwai wacce ake iya taka mata birki a kizartar da ita ko da mutum ya rubuta kuma ta halatta yaya yake faruwa ko me ke kasancewa a taka wasiya birki a kizartar da ita ko da ko abin da mutum ya rubuta ba haramun bane ma'ana ba ainihin wato laifi bane ina fata an fahimta da sauran ire-iren waɗannan al'amura din wanda mun sani a shari'a idan wasiya ta dukiya ta wuce ɗaya ko biyu bisa dukiyar mutum ba a zartar da ita haka ne ma'ana mutum ya ce to ya mutu ya bar miliyan biyar misali dukiyar shi ko miliyan shida sai ce to in ya rasu a ɗauki naira miliyan hudu a cikin dukiyar shi a gudanar da gine-ginen masallaci da ginin makaranta da wasu al'amura na addini a je guri kaza a tona bohul magada kuma a bar musu naira miliyan biyu su raba za a zartar da wannan wasiyar ba za a zartar da ita ba na fata an fahimci magana to ire-iren waɗannan ya za a yi mu gano su sannan wani zai iya barin wasiya a je a yi wani aikin masha a da dukiyar shi ko a yi wani aiki wanda zai haifar da bala'i ko masifa a cikin al'umma za a zartar da wannan wasiyar ba za a zartar da ita ba da sauran hukunce-hukuncen da suka shafi ire-iren waɗannan al'amura duka za mu same su da izinin Allah a cikin wannan littafi da malam ya rubuta an gane maganar da kyau ko wa nahawihi ma da makamantansu min ahkamit tasarrufatil maliyya daga cikin hukunce hukuncen yadda ake juya da kuma yadda ake sarrafa ainihin wato dukiya wa biha da wannan ilimi ne na fiqhun ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqifu ala fiqhil fara'idil muhkama ake tsayuwa ko yake tsayuwa akan fiqhun ainihin wato abubuwan da suka shafi rabon gado wanda shari'a ta hukunta an gane magana da kyau ko mutum ya zamto ya sanya zai raba idan wane ya rasu ya bar 'ya'ya kaza da mata kaza da ainihin wato dukiya kaza yana da kanne wanda suke ainihin wato uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yana da kaka uwa ta wajen uwa ko kaka ta wajen uba suwaye za su ci dukiyarsa wajen gado suwaye ba za su ci ba suwaye suke tunkuɗa wasu idan akwai suwane ya za a yi suwane ba za su ci dukiya ba in suwane suna nan sannan kowa yaya rabonsa da kasonsa yake idan an tashi rabawa da wannan ilimi ne ake gano ainihin wato wannan fa yas'adu bi nisfil ilmi sai mutum ya zamto ya rabautu da rabin menene rabin ainihin wato ilimi wa tastaqirru al amwalu fi yadi arbabiha ya zamto dukiya ta tabbata a hannun ubannin gidajenta ma'ana ga waɗanda Allah ya ce a basu ala a'adali qismatin a bisa mafi adalcin menene rabo ya zamto an yi rabo na adalci wa atammu nizamin da kuma mafi cikar menene tsari ya zamto a bisa tsari na shari'a da kuma adalci na shari'a aka ainihin wato raba dukiya din wa bi fiqhiha yan'umu bil hayati az-zawjiyyati shar'iyya da ainihin wato fiƙihun ayoyin nan ne da waɗannan hadisai da fahimtar abin da ke cikinsu ake ni'imtuwa da abin da ya shafi abin rayuwa ta menene ta aure wanda ainihin wato mutum zai gudanar a rayuwarsa ya zamto ka san wace mata tun daga shari'a sai da ta faɗi ma wace irin mata za ka nema daga cikin nau'ukan mata wace irin mata za ka nema ina fata an fahimci magana sannan kuma idan ka tashi neman wannan irin ladubba za a bi wajen neman ya za ka yi ka je ka ga matar ya za ka yi ku yi magana da ita shin shari'a ta yarda idan wani ya shiga ya fara nema aka ce an bashi ya halatta wani ya shigo ko bai halatta ba yanzu ka duba ga abin da ke faruwa da mu saboda rashin fahimta da jahilta irin waɗannan abubuwa wallahi malam sai ka ga mutum ya je yana neman yarinya har an bashi amma sai ga wani ya zo ya shigo cikin maganar iyayen suna sane ita yarinya tana sane kowa yana sane an ba shi amma wani yana neman ta kuma daga ƙarshe in aka yi wasa sai ga shi wannan da ya shigo daga baya magana ta juya ta koma kayan shi yana faruwa ko baya faruwa wannan yana daga cikin sirrin da ya sa kuka ga wallahi rikita-rikita da matsaloli na auratayya suke faruwa a cikinmu saboda wani abun laifi kai wa Allah sai Allah sai ya jarrabe ka da fitina a cikin harkar neman auren wani abun shi wani aka zalunta ya zo ya gama hidima ya shekara nawa yana neman yarinya tun da wai ba ku gano mutumin banza ba ne wai sai yanzu da wane ya shigo sannan sai ka ji an fara fito da maganganu ai he yanzu daga baya aka ai daga baya aka gane mala ma'ana wai yanzu ne aka gane cewa bai kancanta a bashi ba ya gama wahala ya gama kaza ya gama kaza sai ya koma ya ce to shikenan tunda abin ya zama haka na bar wa Allah shi ku Allah in ka bar mishi ba zai wulakanta ma ba kuma zai karba maka haƙƙinka ko ba zai karba maka ba zai karba da haka sai a je a yi auren da wancan shi wancan ya koma yana ta jan mai duka ya isa haka ne ko ba haka ba shikenan sai fitina ta biyo baya to wannan fikihun waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai zai nuna mana ya ya kamata mai mu'amala ta auratayya wace irin kalar mata kai shari'a sanda ta zo hatta a ɗabi'ar mata sanda ya faɗa ma wace za ka aura kai hatta a yanayin halitta wacce irin mata ne in ka aure ta za ka ji daɗin mu'amala da ita ta zamantakewar aure wallahi sanda shari'a ta bayyana mana an gane maganar da kyau ko to waɗannan duk yana daga cikin abin da za mu gane ko za mu fahimta cikin wannan ainihin wato al'amura wa ma yalhaqu bi hamin al-ahkam da abin da yake da alaka da wannan na daga ainihin wato hukunce hukunce wa yuhitu bima da muhafazat al-islam ala daruriyat al-hayati al-mashmula bismil jinayat sannan yana kewaye da abin da ainihin wato shari'ar musulunci ta ainihin wato kewaye na abin da ya shafi larurori da kuma abubuwan da suka shafi rayuwa da sunan aljinayat waddiyat wato yadda za a biya diya da kuma yadda idan wani ya yi maka ba daidai ba ko ya ainihin wato ci zalinka ko ya ci zarafinka ko ya salwantar maka da rai ko kuma wani bangare na jikinka ya za a yi a fitar maka da haƙƙinka a ciki wannan duk shari'a ta zo da wannan wal hududi ko da kuma ainihin wato haddoji yadda ake tsaye da haddi akan mutum wata azirat da kuma tsotarwa yadda za a tsoratar da mutum idan ya ba daidai ba na fata an fahimci magana a jakunan shi a nuna masa cewa kar ya sake akwai shari'a ta tanadar da hanyoyi na firgitar da wanda yake aikata abin da ba daidai ba yanzu misali a samu mutum ya faskara wani adda to amma sai aka bincika sai aka samu wannan shine karin farko da ya fara wannan abun na fata kun fahimci magana to idan shari'a ta duba ta ga cewa ba halinsa ba ne ko fusata ya ko wani abu to akwai yadda shari'a ta yi yadda za ta tsoratar da shi cewa kada wannan abin ya sake faruwa da wannan ne shari'a ta fitar da abin da ya shafi ɗauri a kurkuku ina fata an fahimta a ɗaura mutum wata kaza ko sati kaza ko kwana kaza dan a firgitar da shi a razanar da shi kar ya sake aikata abu kaza ina fata an fahimci magana ko kuma a sa maka tara a ce ka biya kaza duk wannan abubuwan da kuke gani ana yi a kotuna da sauransu dukkansu suna nan a cikin shari'ar mu ta musulunci wallahi amma rashin kulawa da wannan janibi da ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata wannan ya sa gaba ɗaya wasu shari'o'i waɗanda ba na musulunci ba suka kwaikwaya daga gurinmu kuma suka mai da abun nasu ma'ana suka mai da shi hankaka mai da ɗan wani menene naka ina fata an fahimta to duk shari'a ta zo da irin waɗannan fayaishu sai zamto mutane ko mutum ya rayu fi amnin a cikin aminci ba shi da tashin hankalin wani zai dake shi ko wani zai sare shi ko wani zai balle masa wani gaba na jikin shi ko wani zai ci menene dukiyar shi wa amanin kuma zai zauna cikin zaman lafiya ina fata an fahimci magana ya zama cikin aminci da zaman lafiya babu wata tashin hankali wa rahati balin sannan ya zamto yana cikin kwanciyar hankali wasu kirarin da kuma nutsuwa da tabbata a cikin rayuwar shi idan aka ce an wayi gari jama'a yanzu misali muka ɗauki irin ƙasar saudiya irin yadda idan kai ba daidai ba za a ma ba daidai ba ko in ka sare za a sara ka in ka kafce za a kafce ka ka ci dukiyar wani za a kwace a danka mishi sai zamto mutane sai suka daina ne cutar jama'a suka daina dukansu suka daina cin zarafinsu to yanzu da aka daina ba a zauna lafiya ba an zauna lafiya dama Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaquna lalle kuna da rayuwarku a cikin menene kisasi to sai malamai suka ce a'a to in an ce akwai rayuwa cikin kisasi mutum ne ya kashe shi ma sai aka je aka kashe shi duka mai aka yi mutuwa kuma kisa aka yi kuma an ce akwai rayuwa a ciki to mai magana take nufi sai malamai suka ce abinda magana take nufi shine in har aka kashe aka kashe ka za a daina kisa ko ba za a daina ba to mutane za su rayu ko ba za su rayu ba za su rayu in ka ci dukiyar wani aka matse ka da ƙarfi aka kwato aka mayar masa za a daina cin dukiyar jama'a ko ba za a daina ba in ka cire wani hannu ko kafa aka cire maka za a daina ko ba za a daina ba to kaga a nan mutane za su samu mai kenan rayuwa mai daɗi shine walakun fil qisasi hayatu har ma wasu malamai suka ce daga cikin wani karin magana da larabawa suke tun kafin zuwan wannan aya sukan ce akthirul qatla liyaqillal qatl ku yawaita kisan wanda ya kashe don a samu karancin mai kisa wannan fatun kafin ƙur'ani ya zo ya ce a kashe wanda ya kashe ya ce a farkar wanda ya faskara a sare kafar wanda ya sare larabawa suna da wannan ainihin wato karin magana da suke yi wa junansu cewa ku yawaita kisa don a samu karancin kisa ma'ana in mutum ya kashe ku kashe hitar da haka ne za ku zauna lafiya ya zamto ba a kashe ku ina fata an fahimta to wannan shine inda hukumomi da ainihin wato wanda lamarin ke hannunsu za su ɗabbaka ire-iren waɗannan al'amura to da za a samu ƙarancin matsaloli da suke faruwa tsakaninmu na cin zarafin al'umma Allah ya yi mana bai ishu fi amnin wa amanin wa rahati balin wasu kirari mali ya ce wa haka za fi a hakamil ata'ima a haka nan kuma ainihin wato abin da ya shafi hukunce-hukuncen abinci me ya halatta ka ci me ya halatta ba za ka ci ba kun san a shari'a abin da ya halatta ya fi yawa sama da abin da aka haramta haka ne ko ba haka ba me ya haramta ka sha me ya halatta ka sha na fata an fahimta hagan an zo maganar ci daga an ce karkace alhanzir a nama to sai me karkace alade bayan alade sai me sai kare ko sai me sai jaki sai me eh wa ce muku doki ba a cin doki a gane maganar da kyau ko so kaga ba su wuta kirga su akan mai ba akan yatsu amma an kada ba ka ci saniya ko satin mun ci a gidan malam Mustapha Allah ya saka da alheri an gane magana da kyau ko za ka ci rago za ka ci tinkiya ko ba haka ba za ka ci taure za ka ci akuya za ka ci kaza za ka ci agwagwa kaga ko yanzu ma an tafi kusan goma fa ko ba haka ba za ka ci baru eh za ka ci raƙumi barakallahu fika na fata an fahimta ma'ana in ka dawo kana lissafa abubuwan da aka haramta da wanda aka halatta cikin abinci sai ka ga wanda aka halatta ya fi yawa akan wanda aka haramta to amma duk da haka saboda ta bera bari sai mutum ya ƙetare duk wanda aka halatta din nan sai tafi waɗancan sai ce sai ya ciyo waɗancan wai meye a cikin waɗancan saboda ta bera bari jama'a na fata an fahimci magana akwai matsala ko babu akwai matsala to haka in ka dawo abin sha da aka ce karkasha giya wa ma jara majraha ko da duk abin da ke karkashinta aka ce karkasha to sai aka hana ta mai kuma eh a wannan mun koma ka koma can kuma abin sha muke magana sai me shikenan kawai ko wani abu wanda yake karkashin waɗannan amma saura ka sha coca cola ka sha ruwa ka sha pipe a raye ka sha eh duka waɗannan aka ce ka sha mangwaro lemo ayaba duk aka ce kai ta sha kunu wallahi wani ya tana da na yammansa yana can yanzu yana jira a tahi daga nan zai je dira a kayi duk aka ce ka sha waɗannan na fata fahimce ni amma saura ɗan kaɗan ne sai aka ce karkasha amma sai ka ga mutum ya ƙetare su kunun nan su zoɓan nan su kunun zaƙi su coca cola eh duk ya tsallake waɗannan ya tafi wai sai ya ji ya shawo wancan abu to shari'a za ta zo ta mana magana akan abin hukunce-hukuncen abinci wannan ha'ir da kuma hukunce-hukuncen abubuwan da aka ce a yanka ko a soki kamar raƙumi kaga shi ba yanka shi ake ba ko me ake masa suka ake masa ko to za a gaya mana ainihin wato ya zami fasalli li rabbika wanhar wanda daga cikin fassarorin da malamai suka bashi shine kai sallah ga ubangijinka kuma sannan ka yi menene ka soke raƙumi wasu kuma suka ce annahar a wadu'u ihdal yadaini ala al-ukhra ala sadr shine ka dora daya hannunka akan daya akan menene akan kirji duk fassara ta yi domin sukan zo da waɗannan ma'anonin ga baki daya ina fata an fahimta ka yi sallah ga ubangijinka ranar sallar lahiya kenan sannan ka yi sukan raƙumi shine fasalli li rabbika wanhar ko kuma ka yi sallah ga ubangijinka in ka zo sallar kuma ka dora ne hannunka na dama akan na hagu akan menene akan kirji to duk shari'a za ta zo ta mana magana wan nuzur shari'a za ta mana magana ko wannan littafi zai mana magana akan an nuzur jam'i ne na nazar shine menene kenan bakance yaya hukuncin bakance shin ya halatta ma bakancen ko bai halatta ba wannan hadisai suka nuna ayi bakance wanne suka nuna ba za a yi ba wanne suka nuna ainihin wato ga yadda bakancen za a biya shi ko ga yadda za a yi shi wanne bakance ne ya halatta wanne bakance ne bai halatta ba duk wannan littafi Allah ya sakawa Dr. Abdul Azim Albadawi ya lamunce zai kawo mana yadda abubuwan nan suke wal aiman da abin da ya shafi menene rantsa rantse rantsuwa an gane magana da kyau ko ya za a yi kai rantsuwa rantsuwar ta tabbata yaya kuma idan kai rantsuwa za ka warware rantsuwar misali ka rantse cewa ba za ka yi kaza ba kuma sai ya bayyana maka kana so ka yi haka ne ko ba haka ba to ya za ka yi ka warware wannan rantsuwar azumi nawa za ka yi da sauran ire-iren waɗannan wani rantsuwa ce wacce take ta lagau yashashshiyar rantsuwa wanda Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum ko bima aqattumul ayman a wata aya to wace rantsuwa ne wanda Allah za iya kama mu wace rantsuwa ce kuma wace Allah ko mun yi ta ba zai kama mu ba saboda ta zama to kamar ɗabi'ar mu da yanayin mu wani ina zaka je wallahi kasuwa zan je ko ba kasuwar he ka nufi kasuwar he ka zarce kuma wani guri daban kaga kuma ka ce wallahi kasuwa zaka je haka ne ko ba haka ba shin irin wannan rantsuwa za a kama mu da ita ko ba za a kama mu ba duk za mu zo a'a ba ce maka za a kama kai ya kai ka wannan bayanin akara maka Allah yanzu fa ana lissafin abin da za a karanta ne kaji shi har ya yanke hukunci o Allah ya ji kan mufti Allah shiryar da mu wal aiman wa fi mabahithi taqadi wa qawaidihi sannan wannan littafi zai mana bincike dangane da at-taqadi hukunce hukunce na shari'a alƙali ya zai yanke hukunci kuma ya hukuncin zai zama ina fata an fahimta da kuma ƙa'idojin yanke-yanken hukunce-hukunce yaya ƙawa'id ɗinsa suke ya za a yi in mutane suka zo ma da kun san alƙalanci ba ƙaramar aiki ba ne ba fa ku je ku karanta annabi suleiman da shi da babansa annabi waye annabi dawud hukunci ya zo na annabi suleiman da annabi dawud ko hukunci ya zo gaban annabi waye dawud ya hukunci kuma wallahi ya yi hukunci a iya fahimtarsa iya abin da ya fahimta kenan ya musu hukunci amma sai dan ya zo ya warware hukuncin kuma ya zama hukuncin dan shine na gaskiya akwai wahala a ciki ko babu yana da wahala hukunci na abin da shafi alƙalanci abu ne mai matukar wahala mutane za su zo maka da husuma shi yasa a hadisi annabi yakan ce jama'a kukan zo min da husuma tsakaninku da yan uwanku wane ya ce a kaza nasa ne wane ya ce ba nawa bane kai baka nan aka yi ana so ka gane mai gaskiya ne turu maganganunsu da hujjojinsu to wani yana da zaƙin baki in ya zo fara jero maka hujjoji ka ce iye haka ne ko ba haka ba kuma wallahi ƙarya yake yi ba ne mai gaskiya ba amma Allah ya yi da kaifin harshe tunda annabi ya ce inna minal kalami la sihirun a cikin maganganu akwai masu fusgar hankali yanzu nan sai ɗauki hankalinka sai ka ɗauka hine mai gaskiya sai ka ɗauki hukunci sai ka danka mishi to yasa sai kana da hikima yasa zaka ga koda kana karanta tarihin magabata zaka jin an ce na qadi ne wato alƙali ne to zaka ga ba karamar hikima Allah ya dankare a cikin kwakwalwar shi ba saboda kana mu'amala ne da mutane masu gaskiya da marasa gaskiya masu son danna haƙƙin mutane da wanda suke so a kwata musu wani kumama ne wani gauna ne ku ya haƙuri kalmar ce kawai za mu yi amfani da ita saboda a gane mai muke ma'ana ba zai iya bayani na a gane inda gaskiyarsa take ba dole ne haka Allah ya yi shi kuma na fata an fahimta ya yi bayani a fahimce shi ba zai iya ba amma wana ba ne da gaskiya ba amma Allah ya yi da baki ai wallahi wato yallaɓi yadda abin ya faru ina so ka saurare ni ka ji da kyau in ya fara maka haka sai ka ji kai wannan fa da gaske sa fa wallahi alhalin ƙarya yake zai kai kai baro ka kawai ka dauki abu ka bashi shi yasa zaka ga wani lokaci sayyidina Umar ya hukunci sai sayyidina Ali ya zo ya warware ya ce ba haka ya kamata ba ga yadda ya kamata wani lokaci wani sahabi ya ce kaza sai wani sahabi ya ce a'a me yake faruwa saboda hukunci abu ne wanda yake da matsaloli a cikinsa sai mutum ya yana da basira da ilimi mai zurfi sannan sai kaga Allah ba shi nasara ya abu nan da wannan ne fa annabi ya ɗauki wato laifi akan alkali wato mujtahidi mai hukunci matukar ya gama bincikensa ne sai ya yanke hukunci kuma sai ta bayyana yayi kuskure annabi ya ce duk da haka yana da me yana da lada ɗaya saboda abu ne mai wahala in kuma ya dace yana da menene lada biyu na fata an fahimci magana wancan hadisin annabi yana cewa kukan zo da husuma tsagabana ku sani wanda duk ya zo shi na bashi haƙƙin ɗan uwansa saboda zaƙin baki da Allah ya yi masa to ya sani cewa wallahi ya karɓi wani gutsire ne na wutar jahannama ina fata an fahimci magana me yake nuna mana wannan kaga kenan hatta manzon Allah ta iya yiwa dan bai san gaibu ba ko ba haka bane a aqidar mu annabi bai san gaibu ba ta iya yiwa a zo masa da wani abu wanda ga hakikanin yadda abin ya faru amma wanda ya zo yana jawabin nan sai ya dauka hine mai gaskiya sai ya dauki abin ya bashi alhalin ba hine mai gaskiya ba annabi ya ce to wallahi duk wanda ya haka ya sani wani bangare wani gutsire ne na wutar jahannama ya karba Allah ya yi mana dan haka a wa fi mabahith at-taqadi wa qawa'idihi za a samu ainihin wato za a tana bincike akan abin da ya shafi hukunce hukuncen alƙalanci da kuma ka'idojinsa a wa turqihi da hanyoyinsa wa ahkamihi da kuma menene hukunce hukuncensa a mawtini a tahaqquqil adala wanda wannan guri ne wanda yake tabbatar da adalci wa faslil khisami da kuma yadda ake bambanta husuma idan ta taso ina fata an fahimta da yadda ake gane husuma waye mai gaskiya waye marar gaskiya a fata menene fata qarrul huququ fi a menene an saba'iha ko an saba'iha wato sai ya zamto hukunce hukunce ta ainihin wato tabbatu a bisa tsarinta da kuma waɗanda suke akan tsari akan daidai aka yi su ba akan kuskure ba wato adu zulamatu ila ahliha sai a maida zalunci kuma ko zuwa ina zuwa ga ma'abotanta ma'ana waɗanda suka zo da zalunci sai ya koma kansu saboda an gane ina gaskiya take ya ce wannan magana da ya karanto muqaddimatu sheikh bakar abu zaid fit taqrib ko li fiqhi ibni al-qayyim al-jawziyya yace ka karanta wannan littafi a mujalladi na daya shafi na 700 da nawa da shida ko zaka samu bayanin can da ya dauko ya kawo ne a cikin wannan littafi yace li hada kulluhu wa ghairihi qala al-qa'il saboda wannan ne da wasu daga makamancin waɗannan maganganu ainihin wato wani mawaki yake rera baiti yana cewa iza ma'a iza ma'tazza zu ilmin bi ilmin fa ahlul fiqhi aula bi itizazi فكم طيب يفوه ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي نا فاتا ام فهمتا mawaƙi yake cewa iza idza ma'tazza zu ilmin idan har wani mai ilimi ya samu wata ɗaukaka bi ilmin saboda wani ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi sai ya zama Allah ya ɗaukaka shi ke ce fa ahlul fiqhi to ma'abota fiqhun ayoyi da hadisai ina maimaita wannan saboda kar wani ya ɗauka fikihun da muke magana fikihun malikiya ne ko fikihun shafi'iyya ko fikihun kaza shi ma fikihu ne amma mu yanzu muna magana a kalla aya ne ko hadisi sai a fitar da hukunci ina fata an fahimta a fitar da fikihu shine abin da littafin yake kunshi a ciki to don haka kar ka zo ka ji mun zo har karatun littafi mu ce to warrafu min ruku'i baka ji ana faɗin wannan ba da dagowa daga ruku'u fardun farilla ne wasu dudu da sujuda sai kace a malam fikihu kace za ka karanta mana bayan eh kwarai da gaske wancan fikihu ne na malikiya da sauransu Allah ya saka musu da alkhairi wannan kuma aya za a karanta ko hadisi sai a cire maka menene Allah ke nufi ko me manzon Allah yake nufi a ciki jama'a kun bayyanci maganar da kyau ko wannan shine don haka yake cewa idan wani malami mai ilimi ya samu wata ɗaukaka saboda wani ilimi ya ce to fa ahlul fiqihi ku sani ma'abota fahimtar ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aula bi itizazi su suka fi cancanta su samu wannan ɗaukaka ko kuma a ɗaukaka su a girmama su ina fata an fahimta sai ce fakam ɗibin nawa ne cikin turare ya fuhu wanda yana baza ƙanshi amma wala ka miskin bai kai kamar turaren mai ba almiski ba haka ne ko ba haka ba amma su ma menene turare ne to don haka nawa ne cikin malamai ga su masu ilimi ne amma ba su kai wanda suke iya gano hukunci cikin ayoyi da hadisan manzon Allah ba shine inda zaka hada baituka ina fata an fahimta in ka yadda lallai turaren almiski ya zarce turaruka da yawa kanshi amma waɗancan su ma turare ne to ka yadda wanda Allah ya ba su ilimin fahimtar ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi duk wani malami a duniyan nan domin da waɗannan ilmomukan ne duniya take tafiya kan tsarin da Allah yake so da wanda manzan Allah yake so jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka a babu kamar wannan yace wa kam tsairin nawa ne cikin tsuntsaye kuma ya tsiru yake tahi sama amma wala kabazi bai kai kamar me ba shahu ko ba haka bane shi shahu bayan tahi sama har yakan ɗauki wani abu ma ya tahi da shi jama'a haka ne ko ba haka ba cikin tsuntsaye waye zai iya ɗaukar akuya da ƙafafunsa ya tahi da ita sama a ku faɗa ma wannan tsuntsu ne yake wannan shaho ne shaho ne yake yi ko kuma ka ce mikiya mikiya ma tana yi ko eh to na fata an fahimta amma dai a bisa al'adar mutane da fahimtar su shaho shine ya fi kwarewa wajen tahi sama da yin abubuwa a sama sama da kowane irin tsuntsu saboda zai iya firo ya yi sufa ya zara abu har ya zo ruwa ma ya tafa kuma bai nitse a ruwan ba kuma ya tashi yana ɗaukar kifi a ruwa haka ne ko ba haka ba yana ɗaukar kaji a cikin gida kuna zaune wallahi da yanzu ne wato su kansu tsuntsayen mafa yanzu sun canja yadda mutanen masu ka canja amma wallahi da a ƙauye malam muna zaune a tsakar gida wallahi za ka ga shaho ya yi sufa ya shigo wallahi kaza tana wu haka zai tafa wallahi ya sama amma yanzu da ikon Allah abin duk ba aka ganin sa ko dan mun koma yan bariki ne mun dawo birni ba ma kauyen ba mu sai ina faruwa ba na'am gine-gine ne suka yawa ko to ina fata an fahimta to yanzu in dai mun yarda shahu ya fi sauran tsuntsaye tashi da sauran sarrafa fuffuke da kaza da kaza a ina a sararin samaniya ko to mu yadda malaman da Allah ya ba su ilimin fahimtar ayoyi da hadisai sun fuwa sauran maluma da sauran masu ilimomi a duniya jama'a za mu dakata a nan a yi haƙuri muna tare da babban malami na malam musa adam mai hula ya kawo mana ziyara wannan masallaci da kuma wannan majalisi Uh, muna masa addu'a subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi da wannan ziyara uh, na ji daɗi kwarai da gaske da ganin malamina a wannan majalisi kwarai da gaske yau malamin mu ko ya amma ni ne kan gaba yauwa ni ne kan gaba to saboda haka muna cike da farin ciki da murna malam da zuwanka wannan guri kuma muna yi wa malam addu'a subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya da imani wallahi bakina na kaikayin ya faɗi wasu maganganu amma ba zan faɗa ba saboda wannan dattijo da kuke gani wallahi wallahi wallahi ba karaman alkhairi ba ne ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gari namu na gombe malam musa yana ƙaunar mu yana ƙaunar ahlus sunna yana kuma ƙaunar duk wani ɗalibin ilimi zai yi wahala ka zauna da himinti ɗaya biyu uku bai nusar da kai wani abin da zai kare ka a harkar ka ta ɗalibtaka ba ni dai a sani na da shi ban san komai tattare da malam ba sai alkhairi muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani magana ce dunkulalliya idan ka fahimce ta falillahi alhamdu baka fahimta ba kuma to ban san ya zan yi da kai ba yawwa saboda haka wallahi ba abin da zamu ce wannan dattijo sai dai godiya mu kan dai wallahi duk wannan abin da kuke gani kamar yadda shehu usman bin fodi yake faɗa dangane da malamin malam jibrilla ibn umar wanda yake kasar akadas wanda ake kiranta agadas yanzu a kasar nijar yana cewa idan an zo an yabi shehu usman bin fodi an ce kai lalle kai babban malami ne kai allah ya maka albarka shehu kai ka ba mu karatu sai rera wani baiti ya ce in ƙila fiye bi husni zanni ma ƙila fa maujatun ana min amwaji jibrilla yace in har kuna ganin ni wani abu ne a harkar ilimi har ma kuna yabawa kuna jinjinawa kuna sa albarka ya ce to ku sani ni ɗigo ne daga cikin ɗigon gwanin tekun kumfan ilimi na malami na malam jibril bin umar kai kwa kasan in ku teku te kumfa a ce a ɗauko ɗigo ɗaya a ciki kai kasan ba a rage ta komai ba ko to haka malam bin fodi yake siffanta malamin shi wajen karantar da shi da yayi da kuma nusar da shi da yake akan harkar ilimi to wallahi malam musa bai gaza daga wannan matsayin ba a gurina na fata an fahimta malaminmu ne muna kwankwada daga gurinsa kuma har ila yau tanadi ba za mu daina ba insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani malam ba za mu bari ka tafi ba gaskiya za mu bukaci ka zo ka ce wani abu tare da shi akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu wanda wannan majalisi dai shi ba bako bane shine malam Mustapha Gambo a wanda Allah madaukakin sarki ya danka wani babban aiki a hannun shi shine na fahimtar da ɗalibai alkur'ani mai girma wannan ba karamin aiki ba ne ba karamin aiki ba ne ba kowa allah yake wa irin wannan ni'imar ba wallahi to gaskiya malam mustapha muna godiya da wannan ziyara da kuka zo mana tare da sauran mukarraban malam irin su malam alasan gashi muna tare da shi da wasu bayan allah dai duka muna addu'a allah kara muku lafiya ga malam abbakar shi ma da sauransu muna addu'a allah kara malam lafiya da imani jama'a ku yi hakuri malam zai ce mana wani abu kafin mu kalkale tun da da sauran zaren kasar dinmu insha Allah ta'ala fale ta faddali sheikh mashkuran masruran ma'ajuran insha Allah yauwa kuma afwan malam wannan karatu dai in an ji